أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode Allah mabuwayin sarki wanda ya bamu iko muka haɗu a wannan makaranta ta mu albarka domin kan da darasin addinin musulunci da aka saba karantawa wato a kadin wani hadisi yau za mu karanta wani kauce ko kuma mu ce babu wasu na rubuta babu wasu kuma suna yin kauce wanda zai kanta da mu annawmu anis salati hukunin mutumin da bacci turmushe shi ya bar sallah bai yi ta kan lokaci ba amma fa ba irin ka gane lokacin sallah ya kuma ka jawo ma ya je ka ruba da kai yake ba ba shi ya fi a ba ya je ka je ka da wani bargo mai tsada yawa sahabi ya zanci goro ɗaya ma ya yanka ki hudu ya ɗaya ɗauke ɗaya bai wasu sabon ɗaya ɗaya kai kuma ka je ka je ka wani falkace ce ana a salatu sai ka je ba ka ɗan yin biyar kaga ka ka ka tuno matsala kenan to wannan kenan dama udurin barin sallah akwai bacci akwai farfadowan wanda ya suma ba wai samun saukin mara lafiya a farfadowan wanda ya suma to bai farfado ba kan lokaci lokaci wuce ko ya kuri haka akwai wannan sannan akwai ɗaukewar jinin haila akwai ɗaukewar jinin biki akwai musulunta kafin bai musulunta kan kari ba akwai kuma wato gashi nan balagan ya balagan mutum ba ta yin balagagge ne ba kawai sai ya farka da mafarki kaga ya balaga kenan in ya fi da ruwa to kaga waɗannan to yaushe farka don da sallar yaro na fila ne yanzu kun farila zai shiga daga yanzu zai shiga farila daga farkawa tun da aka gane wannan eh ƙwarai ko daga farkawa daga wannan mafarkin zai shiga cikin sallar farila da irin waɗannan su ne ake aunawa ake cewa wato ana rikan alhad al'asar ne da raka daya wato wato idan alhar ce wato ana rikanta da da raka biyar in ji zai raka biyar kafin da fadi sannan aka farka to za a yi alhar raka hudu sauran ɗaya ko ɗayan ta la'asar ce an fara la'asar kenan rana ta fadi to haka duk matar da haila ɗauki mata daidai wannan lokacin fa to kar ta manta fa ana binta alhad da al'aka to kaga irin wannan wajibi mu koya mu koya mu eh daga sanda jini ya ɗauke mata in je ta kwaranta kafta kafta komai komai kuma akwai a hanta ba nemowa za ta yi ba wuf ta ɗauki bokiti da zuba ruwa ko ta ɗauki buta ta shiga bayan ɗaki wuf ba wankan alƙali ba wanka dai na addini na na farilla in ta wanke hailan maza ta ɗauke jabi ta makala za ta yi kamar sallah raka nawa kafin rana da fadi in daga za ta yi raka a biyar to la'asar na kanta da la'asar dai azhar da la'asar da la'asar sai ta yi azhar hudu ta yi salama ko ta yi dama la'asar ta yi raka bai ta dinko yawa kwanakin ba mun gana cewar an da wani ya rike raka daya ya rike sallah ko to za ga magana ga shi da kada sauran bayan rana ta fadi to wannan kenan idan kuma da daddare ne in da daddare ne to sai a duba in ya kai filin ya kai raka a hudu to magarba da shana kanta can kusan asuba amma alfijir bai fito ba sai ɗaujin ya ɗauke tana duba daga babu jini ta tabbata ya ɗauke da alamomin da ake gane ɗaukewar jini to wuf in ta ɗauki wato wanka ta shiga sallah ta ke ba wani jinkiri tana ganin filin ya kai raka nawa ne yanzu za ta yi ganewa a minti raka nawa za ta yi a minti tara da shi za ta kwatanta da gane ko? Wanda kwatanta daga za ta yi raka akalla daga hudu abun da ya yi sama kafin rana da fa'a kafin alfijir ya fito to magarba raka uku raka ɗaya na isha'i idan kuma za ta yi raka ɗaya kafin rana da fito wannan kuma raka ɗaya na asuba ne na asuba ne to ita wannan mai raka uku- hudun nan da za a sallaci magariba da isha yan raka'o'in suka kasa ba zai kai hudu ba bai wuce uku ko biyu ko ɗaya ba to na ƙarshen kawai za ta sallata na ƙarshen zata eh in kuma wajen shigowar sallar in dai kuma wajen faruwan jinin ne nan kuma na farkon na shi
idan wajen faruwar eh to shi na farko ba ta yi alahar ba Eh.
ba ta yi la'akar ba ranar dago ta faɗa kawai ga jini ya ya dirko sai daga daga dirkowar jinin nan zuwa faɗuwar ranar za a yi raka a nawa ne kam in za a yi biyar sun to ana bin ta juna za ta ɗauke jinin da ya ɗauke sai ta biya su ta kama sallah za gaba ta ja wannan dole ai dole ne yawa idan kuma bai kai ba shi kenan ta yi haila a cikin ba ba- a cikin lokacin yawa mhm to shi ne wannan ba za su ma kula da sanda sama suka damu shi da suke son ɗarkin ma ba wai yadda suka damu da sallar za su bincika don a gano sallah wace za a biya ba ka gani sai sai da ake son tsarkin kawai sai a dinga duba ga a tsarkin ya samu ko bai samu kaga wannan abin bai yi ba dole sai an kula da sallah to shine wannan yace hadatha ne yahya an malikin ya hadan ta daga malikin an ibn shahab daga dan shahab yanzu mu kaga da mu da samu dan kudi ka ba duk ba zuwa na sayan daddawa ba sai ya girman kai shi a tajiri ne yake karatu ibn shahab din nan an yi ruwayan cewar babban attajiri ne ya ya ya dukufa harkar karatu a kwana tamanin Allah ya bashi arzikin haddace Qur'ani kwana ba shekara ba, kwana tamanin Ana tabbata.
eh eh mai uku ma ba su gama cika ba Allah ya bashi ar- arzikin haddan Qur'ani ya fada a fagen karatun ilimi kuma har ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da Imam Malik yake gadara da su kaga an maliki alimin shahabi ya haya ji a wurin maliki maliki ya ji a wurin ibn shahabi shi kuma ya ji a wurin sa'id dan musayyid yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi Allah shi na kafan lokacin da yake dawowa min kai bara daga kaba daga kai bara A- asra ko wato yayi tafiya cikin dare sallallahu alaihi wasallam hata ya kana min akirin laili sai da karshen dare yayi dukuna an rasa sai yayi jigan gadi wa qala li bilal sai ma yakin Allah ya ce wa bilal yace bilal eh, ke la lana subha kai mana kiwon asuba wato za mu dan gangada kai kuma tunda kai ladan ne ka kula da asuba eh, in lokacin sallah yayi ka tashi mu, an gama yakin kai ba ana dawa wa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yakin Allah yayi bacci wa ashabuhu da sahabansa wa kala bilal ma qudra lahu bilal wato ya kama kiwon asuba iya kokarinsa yana kula da su an ce ya ta ya ta sallah ya ta sallah da yadda zai zai samu gwargwadon alfijir in ya fito ya kira sallah kaga ya da mutane to can tumarta da ila rahilatihi sai bilal ya jingina da shimfiɗar raƙuminsa wa maqabil al-fajr lokacin ko alfijir din ya kusa fa galabaru ainahu sai idanuwansa suka rinjaye shi wato sai ya bacci in ka ce idanu ya rinjaye mutum wato ya bacci kenan shi bacci abu ya shiga cikin abu shine bacci shine abin nan bacci shiga ido kenan falam ya zaki da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha Allah bai farka ba fa wala bilal ko bilal ma bai farka ba wala ahad min ar-rakabi ɗaya daga karabka abokan tafiya bai farka ba a tallar rabar huwa shamsu har rana ta buge to da rana ta bullo ba wai gari ba ba sai da rana ta bullo a to ai daga yaki fa an fa wahala yakin kai bara fa mutanen kai bara tun yakin bai zo ba suke aika baka magana wajen annabi to eh an yakin badar kafare sun sha kashi na maka suka ce to laguran naka an gata da nafaran min quraish a gabaran la ya karhuna kitala suka ce to muhammadu muna turo maka sako kai ya rude ka fa don ka ga ka kakkashe mutane wawaye daga cikin larabawa wai a gabaran wawaye la yarhu lil qital wa ba su iya yaki ba kar ga kuskura kai yaki da mu sai Allah ya sauka masa da kulil lahumma yawa ya karanta mu kulil lahumma saboda haka kulil lahumma ilmul azam ne sai ana karanta shi a yi a kan duk abin da ake son a roƙi Allah da shi ayoyin nan guda biyu Mm. kawai za ka taɓa wani wannan ya karanta to shi kenan suna da irin wannan abubuwan da su ana ta ɗan yin wannan abubuwan tare da su da to amma dai ana dawa daga hudaybiya an yi wa annabi almisirin garin shi kenan annabi ya zo nan kawai sai ya ce to za a tafi can ya jafaru shi ne ya zama komanda aka je aka buga da jafaru aka yi kwana takwas an ce ko marshin garin bai bude ba jafaru ya sai na yi eh jafaru sun rufe garin suna ta shan giya sauran gari ganuwa eh suna ciki suna ta shan giya marshin ma bai zai budu ba Ba zai buɗe.
ha ba ne mutum sun rufe shi kan an karya ba zai kai an sara an ce har wuta an sa bai bai- bai yi ba an yi kwana takwas
Ana ƙoƙari ya- yana wani abu da eh suna ciki to su kuma suna da training wasu sojojinsu wanda ake ji da su wanda suka zama saboda training suka suka zama kamar sun yi hauka tsaba training kamar sun yi hauka sai sarki ce duk a sa su a cikin kankare eh don haka kawai sai mutum gurin kabiri dan kakkashe mutane haka to kaga an samu matsala eh wannan wadu a training yake sarki ce duk a daure su a kula da lafiyarsu da abincinsu duk aka sa cikin kankare to idan yaƙi ya taso shi kun ga yaƙi ya yaƙi sa rinka kuntowa mataki mataki Kamar mahaukacin sai eh a kun zuwa tura shi eh idan abun ya bi karfi a kunto wanda shi shi duk suna na a cikin shirin kota kwana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kai lawudi yana hajira da garin lawudin yibula wa yibula wa rasulu ya dole ala dai gobe annabi insha Allah gobe zan ba da tutar yakin a hannun wani mutumi mutumin da yake son Allah Allah yake son sa yake son manzon Allah manzon Allah yake son sa to wannan mutumin a hannunsa zan ba shi Allah zai ba da nasara a hannunsa sai na waje ban taɓa fatan da zama sarki ba heran nan nace Allah sa ni annabi zai bai wa tutar nan sai na zama komanda saboda ba dan komandan ba saboda annabi ya ce da mutum ne mai son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon ma suna son da shi ma sama da kasa ke wannan shine za a yake son da baka gari ya waye an yi sammako an cika fadar annabi kowa in ka in ka daura dan ne da kadan ma ne zo zauna gaban ka kowa so yake ya ga gashi ga annabi don annabi ya kalle shi wani ungo kowa abin da yake so kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da gari waye ana da zaune ya duba ya duba ya duba sai ya aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib haka ce ya rasulullahi yana ciwon ido ita ji a zo min da shi yana irin ciwon idanun da ba zai ma budu ba idanun sai aka jawo hannu da kawai ya kama makauniya shiriri aka zo da shi gaba annabi ya ce zauna a nan ya annabi ya ya zauna da shi daura da firgaza ya tofa masa yawa firgaza kawai sai irin ya wani idan sa ya warke ya ji wani irin ƙarfi na na tashin hankali saboda ya ma'aikin Allah ya tofa masa don ya je masa yaji take ya samu abin da ya samu wannan abun ya bai a sayin na alƙarfin da ya ya buce oba ba domin daga ba tun daga nan fa in ya ga dama ba shi ya sare sadauki ba in ya wuf ya jirga hannun sadauki kawai ya wurin ne da shi sadauki yawa mutu aka ba eh sadauki ba aka ado mai gashi gidi ya to a sadauki wuf ke kawa ya wurgin sai dai karwa da ka karwa da zai wawa da biya rugurugu ya kakkari saboda ya samu karfi na fitar hankali ba tun da annabi zuwa mata wannan kuma sannan ka san tun daga nan bayya ciwon kai bayya ciwon kunne bai ciwon ido bai mura bai ciwon haƙori duk wani abun da zai faru in dai a kai ne baya yi saboda yawon annabi kai wani ya ruwaito cewar ya gamu da sai da ali ana cikin ana cikin dali na hudu ya sa wata riga da ba za ta da dali ba wannan ba Allah ba jin dali ne sai lokacin gumi kuma sai ya gamu da ana cikin tsantsan gumi ya dabka wani irin dabken kaya masu masu masu ɗaukan masu saka gumi ko baya gumin sai ce kai kowa da baka gumi ne gashi kwanakin ba na ga ka sa kayan sanyi lokacin eh, abin nan yanzu ga abin da ka saka da ainihin da annabi dole ya wunga a kayi na ne ba na jin ɗari ba na jin zafi su duma an wuce nan Eh, an wuce nan a ba an wuce nan annabi ba shi umarni ya doji kenan kafin jama'a ma su ihu ma yana garin ya zabura a guje a kan dokin ya ji bayan garin ya yi boris dokin ya ƙara ya yi kabara guda ɗaya ya ce inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarina ya ce mu duk muka sauka bayan garin mutane muka kawo hari ya ce rannan fa wayewar garin duk wanda aka yi gargadi bai yarda ba to wayewar garin ta ɓaci an ce wannan kabar ne ta rikita garin gaba ki ɗaya na gabar na hanyar mana mana gaba da an rude kawai a garin da a garin gaba ki da wasu da wakai tsirke mutane an razana an shiga cikin halin halin wannan rugugin da aka jin nan kawai ya kama marfin ya daga shi kawai sai cire shi sai riki zaka an ce bai ajiye shi da aka bayani eh ba a jin da wani komai karfi ne eh eh ya kama ka kama da eh a je a sun towa ne ya kurmushe shi a ji a sun towa ne kurme duk ya gama su yadda ka zai wani yankan kubewa irin wanda bata rikan nan ba duk haka yawa manyan abu duk ya gama da su haka da zai da zai ta yi aka duka da ce wani abu mai yaja ga to ranka ya rike ba mutanen sun zo ba sun zo eh amma sun fi karfin mutum ku sake murwa ne ta wa sun kaje wannan sun kaje wannan to a gari a kunta wani a tafi su a gari da ba ne a gari su kalji wannan ba a duniya kalji da ya bude ita bude masa kowar baya da kuka ko ba da yaro ke zaka ne da in ba da ya burki yaro yaro irin ai a zai guru ai guru rum abin da don ai guru rum ya je ga sarki rum ki to a taimake shi Muhammad zai kwace mana kaza ki to a garka da mu sarki da kwanta da hankalinka kasar ka na hannunka mu ba irin hujjin da mu tana da ba eh za mu tinkare shi zai gamu da mu zai ji kwanjin mana haka ne ranka yi daɗi to wai ne to sarki ne to ba ni labarin yakin sa da ba gani to ni dai abin da na sani kawai ba ba ha wurin mutuwa ya ce to yi shiru da bakin ka a tsarin kasa yi ce mu ba mu yaki da wanda ba tsoron mutuwa ba eh shi ke na yawan ta sarkin rum ne ya yi zuwa kuma a ya ce ba zai yaki da wanda ba tsoron mutuwa ba ce wannan sarki ya tsarin kasa sa to wannan yaki da shi aka dawo ai to kaga an wahala eh an yi fama da su aka cinye kasar aka kwace kasar su aka rarraba gani an ce dai ana ta yakin dai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ita sai aka kawo ta ko jinjiri ya tsine uwar da ce mai zai a ki wannan mutumin wanda ba taba ganin mai gawon ba kyawa na bai tsaye da yakin kawai aka zama kowa zama dan kallo ne da musulmi da kafiri ba wallahi ka zama dan kallo ka a ce a ce kowa ka da ma a ce aka annabi yake imara ya Allah ya ga dama ai shi za a wani turkan ne ba ku san annabi sai ke gawa sabon ba ya gaya sai na mace ba kuma san annabi ba amma abin da nake shaida ma ku dai kun ga inuwar annabi kamar ka ga hoton mutum kana da jikinin kamar za ka iya gano shi eh haka ya annabi ya wuta yi wani turkan ba to an dawo daga wannan yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a cikin dare ƙarshen dare zuwa nan barci shi bilai kiwon asuba bilai kiwon asuba ya ta sallah shi bilal ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah azuma ta gura sai dan jingina da shimfiɗar raƙuminsa bai yi bacci bai farka ba shi ma shi sallallahu alaihi wasallam bilal ko bai farka ba wala adu min rakab ɗaya daga karauka shi ma bai farka ba hata da rabu mu shan su shiga rana ta bullo bai kala ne farka ya fara farka kamar azabu haka eh kuma da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zabura haka فقال بلال هي بلال ماذا النبي لا تاجي كما أن كنوا ولا تركي كو أي بركة هي بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك wanda ya rike ranka shi ya rike raina eh Allah kenan ko to ka ji ya rasul abin da aka yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace ikitadu ku ja gaba ku ja gaba ba su rawahi lahum sai suka tada raƙumansu abubuwan hawa gaba ki ɗaya sai an daidai kima aka haye wannan fadama kuma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal sai annabi ce ya umarci bilal kuma fa qama salati ɗaya da sallah fa salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mun sallah asubahi kuma qala sai ma yakin Allah ce shi na qala salati ɗaya da sallah sai shi ga kowa hankalinsa ya tashi saboda kowa na ga Allah zai mata azaba saboda ya jinkirta sallar asubahi fa yaƙi suka je fa Allah ne ce su je yaƙin suka taimaki annabi gajiya a tsasa sun yi bacci amma ai yaƙin bai kai matsayin sallah ba saboda haka tun da haka ne to sun yi laifi kowa hankalin sai ta sai ma shi ya rangon sallallahu alaihi wasallam sai yace man nasiya salata duk wanda ya manta sallah fa yusalliha idza zakara ya sallace ta in ya tuna ta kullum aka daukewa mai mantuwa sallah in bai yi ta kan lokaci ba shi ya jafa yana ta baraka wata ala domin Allah mai girma da ɗaukaka ya kule yana cewa fi kitabi cikin littafinsa a ƙimin salata ka tsaye da sallah da zikiri domin tuna ne wa da ne an an malik ya zanta daga malikin an zai rubun asama daga malin sa zai dan asalama annahu qala zai dan asalama yace arasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah yayi gengedi lailatan a wani dare bi dariqi makkata a hanyar makka wa wakala bilal ya wakilta bilal a yuqidahum lis-salah ya farka su domin sallah farakada bilalun sai bilal ya bacci wa raqadu su ma suka yi bacci hatta sai kadu har suka farka daga bacci wa qaddal atalai mushamsu lalle rana ta bullo musu a wannan lokaci ka gani fa sai kada da kaum sai mutane suka farka wa kada haƙiƙa mutanen nan fazi'u sun firgita fa amaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su an yarka buwe su kowa ya hawa don hawansa hata ya kazu har hata ya kazu har suka fita min dalikal wadi daga wannan ran fade wa qala jama'a ki yace inna hada wadin bihi shaytan wannan ran fade akwai shaytan anan farakibu sai suka hau abin hawa hata kazu har suka fita min dalikal wadi daga wannan ran fade kuma sannan amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hore su an yanzu da su sauka wa an yatawallahu kuma da su alwala wa amara bilal annabi ummati bilal an yunada bi salah yayi kiran sallah aw yi marawi ya shakka kiran sallah annabi ta aiko ko iqama fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas annabi ya mutane sallah kuma sarafa ila annabi juyo wajen mutane wa qarra anil fadi annabi ga mutane sun firgita sun razana fa qala sai ya ayuhan nas ya mutane inna allaha lallina allah kamar arwahana shi ya karɓe rayukanmu walau sha da Allah ya so larar da hada ya dawo da rayukan ile na ya zuwa gare mu fi shi a wani lokaci gairi hada ba wannan lokacin da mun muka barka ba fa da raka da harukun ɗayan ku yayi bacci ani salati ya bar sallah bai samu ya barka ba aw na fiya ko ya manta sallah din bai samu yayi dukan lokaci ba ko to fa zai ila ga ne za a bura zuwa ga sallah fali salliha lalle ne wannan sallah ya sallace ta kama kan saliya fi wakati tamfar yadda yake sallatan ta cikin lokacinta maltafa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah kuma ya waiwaya ila abi bakar zuwa ga abi bakar fa kana sai ma'aikin Allah yake ga abu bakar yace inna shaydana abu bakar kaga shaydan aka bilal ya zo wajen bilal wa huwa qa'imun yusalli yana dina in ba annai muhammadu ba waye shi din bacci yake ya san abin da wanda yake ido biyu yake sai rasulullahi shi ba bacci yake shi ma shi Allah shi da yake an zo ayi ayi wutri ita bai da wutri kafin ayi bacci sai mata ta ta ya rasulullahi ata na mu kawai an tutira shin kai kana bacci kafin kai wata ta Aisha ni yayi ko ne bacci irin ne ya bacci ni zuciya ba ta bacci ba mu kuma za mu bacci zuciyar jima take fara bacci domin ka huta eh ka tsawai wani duniya ta dame ka sai a baka dama ko ana dan binka wadan bashi bashi zuciya ta bacci ta farka abin da ke jika sai da wanda damuwar sai an tashi a dauka hmm to ka ji sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan ayi mu'jiza ne bacci ba yake yi fa kamar da farkon hadisi ya ga mu an yi bacci to amma yanzu kuma an farka ga abin da ya faru kuma ga abin da shi annabi ke ga Abubakar yace inna jirana ata bilalan lalle shi dan ya zo bilal wa huwa qa'imun bilal na tsaye yusalli yana sallah fa arja'ahu bilal ne shi dan ne ya kwantar da bilal yace ka dan dinga ya nan ka dan huta shi shi dan yana iya magana kai tsaye da zuciyarka sai dinga baka umarni kamar yadda wanda kuke tadi yake baka umarni a waje haka yake baka umarni fa arja'ahu sai kwantar da shi fa lam yadal shi dan bai gushe ba yuhaddihu yana dan jijjiga shi yadda ake wa jinjiri yana sai ya bacci a rinka dan jijjiga shi shine yi hadduhu haka shi dan ya dinga yau a kan fitar na muni yana dan jijjiga shi kama yi hadduhu sabiyu ma'aikaci yadda ake rarrashin yaro ya bacci haka shi dan ya ce yau bila hatta nama har bin ya bacci abubakar kaji abin da ya faru in mana kuma da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal sai ma yake kira bilal yace kai bilal zo mana ya ga bilal yace me ya faru ne kai da muka naka kula da asuba ya kai ne kawai yayi muka juru ba kar ba aka bar bilal sai bilal ya ba da labari rasulullah wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam misal allazi akbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar kamar yadda annabi ga abubakar haka bilal ya faɗa mana sai ya rasulullah kawai ne ji kamar ana kwantar da ni na kwanta ji ne kamar ana jijjiga ina jin daɗi kawai sai bace iri to kaji eh sun ce annabin bai san gaiba wannan din ba gaiba wani fa kala abubakar ya abubakar yace to ashhadu na shaida annaka rasulullah kai manzon Allah ne ya abubakar sai bada kaje na shaida kai manzon Allah ne imana ina ga shi mu kwana nan in Allah ya ba mu iko wa ta ji mu da mu dora wannan mu kwana Allah ya wani da ba mu ilimi mai amfani eh kan babu Allah mana gafara iyayen mu mana albarka gidan mu Allah shirye mu ba mu lafiya da zaman lafiya ba ni mulakan lafiya mana da abuna da kai Allah ya ba mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha na'am wato an karɓi wannan tambaya wani mutum aka ce mutum ya rasu ko da ya rasu baya da uwa a eh ba uwa ba uba baya da iyaye wato ba kaka kenan ko baya da ɗa kuma baya da jika ko to amma yana da ƴan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya da su su hudu ko da ƴar uwa ɗaya kuma ita kuma uba kawai aka haɗa ta amma ba shi kiki a ciki ba wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya a cikin su dude
mata guda hudu uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suke da shi mata a to ai uwa ɗaya kake kai a ita uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya mata in ka da uwa ɗaya fa mai ne fa eh uwa ɗaya uba ɗaya yawa ai ka ba da tambaya in ka ba in ka ba da tambaya ai amsar ba za ta zuba Eh, wannan kwaya ɗaya ita wato guda hudu a ka'idar gado in kai an ce uwa to ba haɗa uba ba su ne lumai kenan dan uwan guda uku ne in an ce uwa kawai aka shuru to ana nufin ba su haɗa uba ba in sun haɗa uba ko ka ce shaƙiƙai ka ɗan tsago daga larabci kenan ko ka ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a cikin hausa tamu kenan to shi ne amsa za ta fito daidai na'am Allah haka yake amma uwa ɗaya uba ɗaya wannan kwaya madalla wannan kwaya ɗaya kuma uba su ɗaya to idan mutum ya rasu yana da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya duk mata ne kuma ko na'am kwarai to suna da kashi biyu a cikin uku na dukiya shine iya ƙarfin gadon su kaji koma yawan su kaji daya sauran nawa tura kashi ɗaya.
to kashi ɗaya na na asibi ne asibi kuma dole sai an nemi namiji shi ne fahimtar ɗin malik kenan in asibi ne kan zanen mu namiji wannan kan ba ta da gado sai in namiji ya zo kuma duk namijin da ya zo ya shigo nan ya yi tarayya da ita sai su raba shi da zakarin habilin sai ya musu asibiti sai a je a nemo ko babba in ba babba a nemo ko ɗan babba shi zai ɗauki wannan ɗaya amma ba wannan taba taba mata kan ai ko ƴaƴa ne na tsaro ya ƙarfin gadon su wannan kenan sai an rasa kowa tukuna a yi wani abu da ake kiransa raddu amma nan ma sai an rasa kowa tukuna ake da wannan ne uwa ɗaya ne kawai ɗaya uba.
ba ta da gado ba ta da gado sai ta nemo wani Sai ta nemo wani.
yawa wannan wani ya zo daga cikin yan uwa wanda ya tsaya a matsayin ko ƴaƴan bafanu haka ko bafanu waɗanda za su yi gadon asirci sai da shiga cewa raba da lalzakar mutuna zuwa sai ne to haka ake amma ba samu ba a ba ta da gado na'am
Amma za ta wato za ta shiga cikin asibai.
eh za ta shiga kwarai kuwa tana shiga tana shiga za ta shiga shiga yawa ha akwai wani bai da dangi ne in ba dangi sai a musu raddi akwai gado na cikin saraddu wato ai maimai ana yin gado da maimai raddi ne eh sai a maimai ba ta da gado ga ai sai ta nemo namiji ba ta da gado wannan shine zahirin masaba a namiji zai dauki sauran shi na asibin kin ana shi la abi yawa yanzu da in matan in mata zallan daga biyu ne fa in kunnan da ta fa qahnatin mata daga biyu abin da ya samu ba ta wuce biyu uku biyu a cikin uku shine gado su to waɗannan abban nan da namiji cikin su shi ba shi zai ɗauki sauran sai ya raba ta da matan da zaka bisa bilon sai ne rashin namiji ne sai da ita yawa ko da irin wanda ta sa tsaya muna mata barin salatul fati a karanta mata salatul fati mara biyu Allah ya masa gafar Allah ya yinta fatiha salatul fati Allah ya mana bukatun mu da alkhairi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya mu da jayawar da وقد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ودار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام